يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم نوغا وطن سفر ashirin da uku ga watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga maka zuwa madina 1448 daidai da bakwai ga watan takwas miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar mominai aisha allah ya kara mata yadda da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin jami'ar tirmidhi na babban malami abu isa tirmidhi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 40 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun karanta babi na 63 babu ma ja idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif babin da yake maganar idan ɗayan ku zai ja mutane sallah to ya rangwanta ya sassauta musu mun karanta hadithin abi huraira hadithi na 236 da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif fa inna fihim as-saghira wal kabira wad da'ifa wal marida fa idza salla wahdahu falyusallim kayfa sha'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk sanda mutum zai ja mutane sallah yayi la'akari da cikin masu bin sa sallah akwai yara akwai tsofaffi akwai masu rauni akwai kuma marasa lafiya amma duk sanda zai sallarsa shi kadai to wannan tunda babu nauyin kowa ta tare da shi zai iya tsawaitawa gurgurdan yanda ya so mun karanta hadisi na 237 hadisin Anas dan Malik shi ma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Anas yake cewa kai kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min akhaffin nasi salatan fi tamam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin mafiya ƙwarewa wajen jagorantar mutane sallah domin shine mafi sassautawa mutane a sallah kuma cikin cika wato ba kowa bane zai iya yin hakan sai in yayi koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam zaka samu zaka iya sassautawa amma kila ba za a samu cika ba za kuma ka iya cikawa ko ba a samu sassautawa ba to shi Annabi sallallahu alaihi wasallam kana min akhaffin nas in kana neman wanda yafi kowa rangwanta da sassautawa mutane manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wanda yafi cika sallah tare da sassautawa din mun karanta babi na 64 babu ma ja fi tahrimis salati wa taliliha babun da yazo na abin da ke sanya wato kabbara harama da kuma sallama wato babin da zai magana akan kabbara harama wanda da an yi ta an haramta abubuwan da ba su danganci sallah ba sai kuma sallama wadda an yi ta ita kuma an halatta wa mutum ya ci gaba da yin abubuwan da yake yi kafin ya shiga sallah mun karanta hadithin abi sa'id za Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa miftahu salati dhuhuru wa tahrimu hat takbiru wa tahlilu hat taslim wa la salata liman lam yaqra bil hamdi wa suratin fi faridatin aw ghayriha wannan hadisin da'ifi ne kamar yadda bayani ya gabata a kansa mun karanta babi na 65 babu ma ja a fi nashir al-asabi inda takbir babin da ya zo na wato buɗe yan yatsu ko shimfiɗa su yayin kabbara mun karanta hadithin abi huraira kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-salati nashara asabi'ahu wannan lafazin na nashara lafazi ne wanda yake da'ifi ruwaya da ta zo da lafazin nashara ruwaya ce da'ifiya an gane ko mun karanta hadithin abi huraira abi huraira yake cewa manzo Allah ya kasance idza qama ila salati rafa'a yadaihi maddan wajen kabbara harama manzo Allah yana miƙar da hannayensa miƙarwa mun karanta babi na 66 babu ma ja'a fi fadli takbirati fadli fadli takbirati al-ula babin da yake maganar falalar kabbara harama karama kabbara farko mun karanta hadithin Anas dan Malik da yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man salla lillahi 40 yawman fi jama'atin yudriku takbirata al-ula kutibat lahu bara'atan bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq a karkashin hadithi na 241 wannan shi ma bayani ya gabata kan wannan hadithi mun karanta babi na 67 babu ma ja indabti ma yaqulu indabti tahi salat babin da yake magana akan du'a'ul istifta mai mutum zai karanta idan ya kabbara harama kafin ya fara karatu a hadithi na 242 mun karanta riwayar abi sa'id al-khudri wanda shi ma hadithi ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya tashi zai sallar dare yana yin kabbara sannan ya ce subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk har zuwa ƙarshe sannan mun karanta hadithin Aisha radiyallahu anha hadithi na 243 kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza ftataha salata qala subhanakallahumma bihamdik ila babi na karshe da muka karanta darasin da ya gabata babi na 60 68 babu ma ja fi tarkil jahari bi bismillahir rahmanir rahim babin da yake bayanin wato rashin bayyana bismillahir rahmanir rahim a cikin sallah mun karanta hadithi na 244 hadithin da ainihin wato abdullahi bin mugaffal yake cewa sami'ani abi wa ana fi sala wato wannan hadithin da yace mahaifinsa ya ji shi a cikin sallah yana cewa bismillahir rahmanir rahim fa qala li ay bunayya muhdathun iyyaka wal hadath har zuwa karshe shi ma kuma mun ji abin da malamai suka faɗa a karkashin babin qala al muallif rahimahullahu ta'ala babu man ra'a aljahara bi bismillahir rahmanir rahim babun daga cikin malamai akwai wanda yake ganin za a bayyanar da bismillahir rahmanir rahim a cikin sallah qala haddathana ahmad ibn abdat ad-dabbi qala haddathana al-mu'tamir ibn sulaiman qala haddathani isma'il ibn hammad an abi khalid an ibn abbas radiyallahu anhuma qala كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بذاك وقد قال بهذا عدة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر منهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وابن الزبير ومن بعدهم من التابعين رأوا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وبه يقول الشافعي وإسماعيل بن حماد وابن أبي سليمان وأبو خالد يقال هو أبو خالد الوالبي واسمه هرمز هرمز وهو كوفي abu isa tilmidi yake cewa babin da yake magana a cikin malamai akwai waɗanda suke ganin za a bayyana bismillahir rahmanir rahim sai ce haddathana Ahmad ibn Abdat ad-Dabbi shi kuma yace haddathana al-Mu'tamir ibn Sulaiman shi kuma yace haddathana Isma'il ibn Hammad Isma'il ibn Hammad ibn Abi Sulaiman al-Ash'ari maulahum kenan an Abi Khalid Abi Khalid shine al-Walidi to wannan shine daga cikin illar isnadin akwai wannan Abi Khalid al-Walidi huwa majhul an gane ko majhuli ne والحديث غير محفوظ سكت حديث با محفوظ بني شاذ قال ابو عيسى ابو عيسى يتي حديث واتو ابونا ابي خالد الوالبي يتي cewa shi kuma ya ji daga ya karbo daga Abdullahi dan Abbas قال عبد الله بن عباس يتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته منزل الله صلى الله عليه وسلم ya kasance yana bude sallar sa bi bismillahir rahmanir rahim wai da zarar yayi kabbara harama yayi du'a ul istiftah to kafin ya fara karatu zaka ji ya bayyana da bismillahir rahmanir rahim wannan hadisin da'iful isnad hadisi ne da'ifi ala abu isa hadha hadithun laysa isnaduhu bidhak abu isa tirmidhi ke cewa wannan isnadin a cikin sa akwai rauni ai laysa isnaduhu bidhak al hadisu laysa bil qawi kenan ko kuma ka ce wa fihi da'afun yana daukar da shine ma'anar laysa isnaduhu bidhak shine ai al hadisu laysa bil qawi ko kuma alhadithu fihi da'afun وقد قال بهذا عدة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون cewa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wato akwai waɗanda suka tafi akan haka cewa za a bayyanar da bismillahir rahmanir rahim wato cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam minhum daga cikin su akwai Abu Huraira wa Ibn Umar wa Ibn Abbas wa Ibn Zubair wa man ba'dahum da waɗanda suke suka biyo bayan su minat tabi'ina daga tabi'ai akwai waɗanda suke ganin ra'awul jahar bi bismillahir rahmanir rahim suke ganin za a bayyanar da bismillahir rahmanir rahim wa bihi yaqulu shafi'i kuma imam shafi'i wannan shi ma shine ra'ayinsa kamar yadda tun a satin da ya wuce mun ji ra'ayinsa wa isma'il ibn hammad huwa ibn abi sulaiman isma'il ibn hammad shi kuma isma'il ibn hammad ibn abi sulaiman al-ash'ari wa abu khalid abu khalid yuqalu ana kiransa abu khalid al-walibi wasmuhu hurmuz sunansa hurmuz wa huwa kufiyun mutumin kufa ne da aka wannan hadisin shi kansa imamu abu isa tirmidhi ya ce laisa isnaduhu bidhak ma'ana ya nuna cewa akwai rauni a cikin isnadin duk da cewa wannan ibaran laisa isnaduhu bidhak a khaffu ta dan fi sauki sauki sama da sanaduhu da'ifun jiddan aw sanaduhu wahin babu ma jaa fi iftitahil qira'ati bilhamdillahi rabbil alamin babin da zai yi bayani in za a yi karatu a buɗe da alhamdulillahi rabbil alamin ba tare da an ambaci bismillah ba kenan qala haddathana qutaybatu qala haddathana abu awana an qatada an anas radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa abu bakr wa umar wa uthman يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم كانوا يبتتهون القراءة بالحمد لله رب العالمين قال الشافعي إنما معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يبتتهون القراءة بالحمد لله رب العالمين معناه أنهم كانوا يبدعون بقراءة فاتحة الكتاب قبل السورة وليس معناه أنهم كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم وكان الشافعي يرى أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وأن يجهر بها إذا جهر بالقراءة أبو عيسى الترمذي كتشوى wannan babin dai babi ne na a buɗe karatu da alhamdulillahi rabbil alamin shi yasa suka ce kaga da du'a'ul istifta da bismillah ana yin su a maɓoye sai dai in karatun bayyana ne da ka buɗe baki kawai fatiha za a ji ka fara ina du'a istifta ka yi ta don dama da kai kabbara harama an ji ka yi shiru ka yi ta tsakanin kabbara harama da fara karatu ina basmala ita ma ka yi ta a ɓoye a cikin zuciyarka an gane ko قال حدثنا قتيبة يتي قتيبة يا زنتد مو حديثي قال حدثنا أبو أوانة abu awana ya zantar da mu an katada daga katada an anasin daga anas anas dan malik radiyallahu anhu qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu bakr wa umar wa uthman manzon allah sallallahu alaihi wasallama da abubakar da umar da uthman radiyallahu anil jami dukkanin su sun kasance yaftatihuna alqira'a suna fara karatu ne bilhamdu lillahi rabbil alamin wannan an yi alhamdu wanda in ba don haka ba za ka ce yabtatihunar kira'ata bilhamdi haka to amma an kawo shi bilhamdu saboda hikaya ce an gane za ka yi wa dalun ɗin zamma dilalatun alal hikaya saboda haka yi towa ake yi na abin da ya faru an gane ko da haka za ka bashi a haka ka ce yabtatihunar kira'ata bi ko ka ce bilhamdu lillahi rabbil alamin ko bi alhamdu lillahi rabbil alamin to kaga kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar Umar Uthman dukkanin su za su fara za su yi sallah ana jin suna farawa ne da alhamdulillahi rabbil alamin ala Abu Isa hadha hadithun hasanun sahih Abu Isa Tirmidhi ce wannan hadisi ne hasanun sahih Imam Muslim ya fitar da shi wal amalu ala hadha inda ahli ilmi malamai ma'abuta ilimi akan suna aiki akan haka min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina da tabi'ai wa man ba'dahum da waɗanda suka biyo bayan su kanu yaftatihuna alqira'ata sun kasance suna fara karatun sallah bi alhamdulillahi rabbil alamin ala shafi'i imam shafi'i yace inna ma ma'ana hadal hadith ma'anar wannan hadithin annan nabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam wa ababakar da abubakar wa umar wa uthman da umar da uthman kanu yabtatihuna alqira'a sun kasance suna fara karatu ne bilhamdulillahi rabbil alamin ma'anahu annahum kanu yabda'una bi qira'ati bi qira'ati fatihatil kitab abun nufi dai in sun bude baki a karatun bayyane za ka ji su sun fara ne da karatun fatiha ƙabalar surati kafin su fara sura walaisa ma'anahu ba wai ana nufin annahum kanu la ya ƙara'u na bismillahir rahmanir rahim ba ana nufin ba sa karanta bismillah ba a'a suna karanta ta a ɓoye in sun bayyana kuma za ka ji kawai da fatiha suke farawa wa kana shafi'iyu yara an yubda duk da cewa imamu shafi'i shi yana ganin a fara bi bismillahir rahmanir rahim wa an yujhara biha kuma shi a mazhabin imam shafi'i za a bayyanar da ita bismillah din idza juhira bil qira'a in za a yi karatu a bayyane da haka in karatun bayyane ne bismillah ma za a bayyana ta da haka da mutum ya gama du'a ul istifta zaka ja ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin sai ci gaba da karatu zaka ji basmala din a fili wannan mazhabi ne na imam shafi'i amma da yawa daga cikin mazhabin annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar umar uthman dukkaninsu ba sa bayyana da basmala din suna karanta ta amma boye suke boye ta sai kuma su bayyana da karatun fatiha babu ma ja annahu la salata illa bi fatihatil kitab babun da zai bayanin babu sallah fa sai an karanta fatiha qala haddathana muhammad ibn yahya ibn abi umara al-makki abu abdullah al-adani وعلي بن حجر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قال وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وعنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث عبادة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وعمران بن حسين وغيرهم قالوا لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وقال علي بن أبي طالب كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج غير تمام وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق سمعت ابن أبي عمر يقول اختلفت إلى ابن أيينة ثمانية عشر سنة وكان الهميدي أكبر مني بسنة وسمعت ابن أبي عمر يقول حججت سبعين حجة ماشيا على قدمي أبو عيسى الترمذي يكي حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر المكي أبو عبد الله العدني wa aliyu ibn hujr cewa nan malaman guda biyu sun zantar da ni wannan hadithin sun zantar da mu suka ce haddathana sufyan ibn uyayna suka ce su ma sufyan ibn uyayna ya zantar da su an zuhri daga ibn shihab az-zuhri an mahmud ibn rabi' shi kuma ibn shihab daga mahmud ibn rabi' an ubadah ibn samit shi kuma daga ubadah dan samit radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la salata babu sallah liman lam yaqra bi fatihatil kitab ga wanda bai karanta fatiha ba a cikin sallah kana munfaridan munfaridan kana aw mamuman aw imaman wannan shine wanda mazhabin suka ce babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba shi kadai yake sallah ko liman ne ko mamu ne da haka kowa zai karanta fatiha ko da liman kake bi za ka karanta fatiha in kai kaɗai kake sallah dama za ka karanta fatiha ka sani in liman ne shi ma zai karanta fatiha to ma'amum mamu yawanci shine wani in ya zo baya karanta sai ya shiru malamai sun yi maganganu da yawa akan haka akwai malaman da suka ce idan karatun bayyana ne za ka yi shiru fa qira'atul imam qira'atul lak karatun liman shine karatunka za ka yi shuru da kuma faɗin Allah wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun suka ce da haka in karatun da liman yake yi ne sarahatan a bayyane kawai zaka shiru istima'i ake so kai amma inda liman yake karatu a asirce to anan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab tana kanka da haka anan za ka karanta fatiha aqallu shay'in za ka karanta fatiha in ba karanta fatiha ba to kaji an ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab duk da cewa dukkan malaman da waɗanda suka ce za a karanta da waɗanda suka ce ba sai an karanta ba dukkaninsu sun yadda idan ka zo ka riski liman a ruku'u ai ba karanta fatiha ba kuma sun yi dukkaninsu sun yadda in kai kabbara harama ka riske shi a ruku'u ka samu wannan raka to wannan shi kuma matsalar ita kuma daban amma ka zo ka tarar da liman a tsaye a sallar azhar ko la'asar ko sallar magariba raka'a ta uku ko sallar isha raka'a biyun karshe to wayannan duk sanda yayi shiru kai ma za ka karanta fatiha ina fata gani amin qala wa fil babi ana bi huraira cikin wannan babi abu huraira ya ruwaito hadisi wanda imam muslim ya fitar da shi wa aishatu wa anas yake cewa wa aisha haka nana aisha ita ma ta fitar da hadisi ko ta ruwaito hadisi wanda imam ahmad da ibnu majah da al-Imam Tahawi duk sun fitar da wannan riwaya wa Anas wa Abi Qatada lam aqib ala takhrij hadithihi ma yake cewa wa Abdullahi ibn Amr Imam al-Baihaqi ya fitar da riwaya sa qala Abu Isa hadith Ubadah ibn Samit hadithun hasanun sahih yace wannan hadithin na Ubadah ibn Samit hadithi ne hasanun sahihun rawahu al-jama'a wal amalu alayhi inda aktharu ahli al-ilm min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin malamai ma'abuta ilimi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna aiki akan wannan hadithin minhum umar ibn al-khattab a cikin su akwai umar dan khattab wa ali ibn abi talib wa jabir bin abdul wa jabir bin abdullah wa imran bin husayn wa gairuhum gairuhum dinnan akwai shi kan sarawin hadisin ubadat bin samit akwai kuma abi huraira qalu dukkan waɗannan sahabbai fahimtar su shine la tujzu salatun sallah bata yi ba bata isuwa illa bi qira'atil fatihati alkitab sai an karanta fatiha wa qala ali ibn abi talib ali ibn abi talib yake cewa kullu salatin lam yuqra fiha bi fatihatil kitab duk sallar da ba a karanta fatihatul kitab ba a cikin ta fa hiya khidajun tauyayya ce gairu tamamin ba cikakkiya bace وبه يقول ابن المبارك وانا شيني رأي عبد الله ابن المبارك والشافعي للشافعي وأحمد وإسحاق لإسحاق سمعت ابن أبي عمر يقول يتي ناجي ابن أبي عمر ينا تشوى اختلفت إلى ابن عيينة ثمانية عشر سنة وتناي تكيكاو زوا وجن سفيان ابن عيينة tsawon shekara goma sha takwas ma'ana yana nuna daɗewarsa da malaminsa sufiyan ibn uyaina ibn abi umar ya ce na kai shekara goma sha takwas ina karatu a gaban sufiyan ibn uyaina an gane ko wato yana nuna yadda ya daɗe da lazumtar malaminsa sufiyan ibn uyaina wannan shine kawai hikimar kawo wannan ma'ana ya yi ta kai kawo ya je ya dawo ainihin wato ya taraddadu alaihi miraran zahaban wa iyaban ya je ya dawo ya je yau gobe ya koma ya ɗauko karatu har sai da ya shekara goma sha takwas tare da malaminsa wa kanal humaidi ya ce malaminsa humaidi abdullahi ibn zubair akbara minni wato ya dan girme ni bi sanatin da shekara guda ma'ana ya girme ni da shekara guda zuwa wajen shi malamin shi ma ya yi karatu a wajen sufiyan ibn uyaina ya je da shekara guda ni kuma na zo ina ba ta gani wa samitu ibn abi umar ya kuli yace naje wato ibn abi umar yana cewa hajjatu 70 hajjatan mashiyan ala qadami yace sai da nayi aikin hajji daidai aikin hajji guda 70 ina tafiya 70 hajjatan aikin hajji 70 mashiyan ala qadami kuma ina tafiya ne akan kafafuwa kaga kenan ya yi shekaru da yawa yana yana yana abin nan wannan duk yana nuna dulul mulazama tare da malaminsa yana nuna irin yadda ya dade tare da malaminsa babu ma ja a fitta amin babin da ya zo na bayanin atta'amin atta'amin shine ƙauluka amin amin bilmaddi wa takfi fi jami'in riwayat dukkan ruwayoyin sun ce za ka yi madda kuma ba za ka yi shadda ba da haka masu amin kuskure ne babu wannan tad'ifin wannan shadda babu ita amin haka yake ya ce jami'ul ƙurra su ma haka suke karantawa a da jan madda sannan min da takfifi babu shadda قال حدثنا بندار قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين ومد بها صوته يجا صوت يعني مد قال وفي الباب عن علي وابي هريرة قال أبو عيسى حديث وائل بن حجر حديث حسن وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن الرجل يرفع يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وروى شعبة هذا الحديث عن سلمة بن كهيل عن هجر عن هجر أبي أبي الأنبس عن القمة ابن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين وخفض بها صوته قال أبو عيسى وسمعت محمدا يقول حديث سفيان أصح من حديث شعبة في هذا وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث فقال عن هجر أبي الأنبس وإنما هو هجر ابن أنبس ويكنى أبا السكن وزاد فيه عن علقمة ابن وائل وليس فيه عن علقمة وإنما هو عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر وقال وخفض بها صوته وإنما هو ومد بها صوته قال أبو عيسى وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقال حديث سفيان في هذا أصح من حديث شعبة قال وروى العلاء ابن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل نحو رواية سفيان قال حدثنا قال أبو عيسى حدثنا أبو بكر محمد بن أبانا قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا العلاء بن صالح الأسدي عن سلمة بن كهيل عن هجر بن عنبس عن وائل بن هجر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سفيان عن سلمة بن كهيل أبو عيسى الترمذي يكي حدثنا بندار يكي بندار محمد بن بشار ابن عثمان العبدي يا زنتد موانا حديث يكي قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان أحد أئمة الجرح والتعديل كن وعبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا سفيان سفيان الثوري كنا عن سهل ابن كهيل سهل ابن كهيل الحضرمي الكوفي عن هجر ابن عنبس عن وائل بن هجر رضي الله عنه قال وائل بن هجر صحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يتي ناجي منزن الله صلى الله عليه وسلم يا كرنت غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين ومد بها صوته يكما جا صوت سوجن ين آمين دين وانا حديث صحيح ne Imam Abu Dawud ya ruwaito shi qala wa fil babi ana aliyin a cikin wannan babi aliyu bin abi talib ya ruwaito hadisi da ma'ana irin wannan wanda alhakim abu abdullahi ne saburi ya fitar da wannan riwaya wa abi huraira bi huraira addara kudini da alhakim da sun fitar da wannan wato sun fitar da riwayar abi huraira qala wa fil babi an ummil husayn sannan akwai wani akwai ummil husayn ita ma ta fitar da riwaya ainihin wato a cikin wannan babi na amin قال أبو عيسى حديث وائل بن هجر حديث حسن أبو عيسى الترمذي حديث وائل بن هجر حديث نيوان ديك حسن إمام أبو داود ابن ماجة سر رويتوشي وبه يقول غير واحد da yawa daga cikin malamai min ahlil ilmi cikin mabuta ilimi suna da fatawa akan haka min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wat tabi'ina da tabi'ai wa man ba'dahum da waɗanda suka biyo bayan su ya rauna dukkaninsu suna ganin annar rajula mutum yarfa'u sautahu zai daga sautinsa bitta'amin lokacin faɗin amin dinnan ka shiga cikin tawaga ta mala'iku domin lokacin da liman ya ce ghairil maghdubi alaihim wala dhallin faqulu amin fa inna man wafaqa ta'minahu ta'minul mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi an gane duk wanda amin din sa yi daidai da ta mala'iku an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa da haka ba wurin yanga bane guri ne na kawara muryarka ka ce amin kar kai a abin nan ka daga murya wala yukhfiha yace kuma kada mutun ya boye ta kar mutun yayi ta kasa kasa can wabihi ya ƙoli shafi'i wannan shine ra'ayin imamu shafi'i ka ɗaga murya kuma ja wa ahmad wa ishaq warawa shu'ba hadha alhadith shu'ba ibn al-hajjaj ya ruwaito wannan hadithin an salama ibn kuhailin an hujr ibn abil ambas an alqama ibn wa'il an abihi anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qara'a yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ghayril maghdubi alaihim waladdallin fa qala amin ya ce amin waka fada biha sautahu kuma ya yi ƙasa da muryarsa kaga waccan an ce ka ɗaga murya wannan ya yi ƙasa da muryarsa to an samu kuskure a wannan wannan riwayar ta khafada biha sauta ala abu isa abu isa ya ce wasa mitu muhammadan ya ya ce na ji muhammad ibn ismail al-bukhari yana cewa hadithu sufyan wancan hadithin na farko na a ɗaga murya ɗin hadithin sufyan asahu shine ingantacce ba wai shine asahu ba huwa sahihu ake nufi wa hadithu shu'ba laysa bi sahih shi kuma hadithin shu'ba ba sahihi bane an gane ko wa hadithu shu'ba fi hadha hadithin shu'ba akan khafada biha sautahu da sauran wasu kurakurai da aka samu daga shu'ba wanda Abu Isa Tirmidhi zai kawo mana su anan wato wannan riwaya ba sahihiya bace wa khata shu'ba sannan shi kansa shu'ba yayi kusakurai fi mawadi a wasu wurare min hadal hadith a wannan hadithin faqala na farko kuskuren ya ce an hujir abil ambati wa inna ma kuma yanda abin yake huwa hujir ibn ambas ya ce an hujir abil ambas kuma hujir ne hujir ibn ambas wa yukuna abu sakan ana masa alkunya da abu sakan wa zada fihi sannan ya kuma ƙarawa shi shu'uba ɗin ya ce an alƙama ibn wa'il walaisa fihi kuma a cikin hadithin cikin isnadinsa babu an alƙama wa inna ma huwa an hujir ibn ambasin an wa'il bin hujir haka haka lafazin wato isnadin yake sannan kuma wa ƙala shu'uba a ruwayarsa sai ce wa khafada biha sautahu wa inna ma huwa yanda hadithin yake wa madda biha sautahu ne ya ja sautinsa ba kafada ba ne ala abu isa abu isa tirmidhi ce wasu altu abu zur'a na tambayi abu zur'atar razi an hadal hadith game da wannan hadithi fa qala sai ce hadithu sufyan fi hadha hadithun sufyan game da mas'alar amin asahu min hadithi shu'ba qala wa rawal ala ibn salih al-asadi an salama ibn kuhail nahwa riwayati sufyan kan shi ma ya rawaito riwaya kamar irin riwayar ainihin wato sufyan قال أبو عيسى أبو عيسى حدثنا أبو بكر محمد ابن أبان ابن أبي وزير أنا مسألك بيد حمدوية حمدوية يكي حدثنا عبد الله ابن نمير الحمداني أبو هشام الكوفي قال حدثنا العلاء ابن صالح الأسدي عن سلمة ابن كهيل عن هجر ابن عنبس عن وائل بن هجر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سفيان عن سلمة بن كهيل شي ما كما wancan hadisin da haka idan ainihin wato aka zo amin za a ja za a yi madda sannan za a daga sauci babu ma ja a fi fadli ta'min babun da yazo na falalar kace amin قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن هباب قال حدثني مالك بن انس قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح أبو عيسى الترمذي يكي حدثنا أبو كريب أبو كريب شيني محمد ابن العلاء يكي حدثنا زيد ابن هباب شيكم يكي حدثني مالك بن أنس شيكم يكي حدثنا الزهري عن سعيد ابن المسيب وأبي سلمة an abi huraira an annabi sallallahu alaihi wasallam qal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza ammana al-imamu fa ammin shi yasa kaga malikiya da suka ce wala yaqulu hal imamu aka ce ya ci karo da hadisi ka karanta tun daga ahalari zaka ji an ce wajen fadin amin wala yaqulu hal imamu liman ba zai fada ba da aka lokacin da za a gafarta kuna rububin shiga tattawa da mala'iku shi ya ja ku kuka samu gafara shi kuma ya dake an gane ko wannan kaga yi liman shi ba zai yadda da wannan ba kuma sun kawo cewa hujjar shine akwai waccan da muka karanta idza qala al-imamu ghayril maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin sai suka ce ba ce liman ba sai a ce to sai ku ɗauko ruwayar imam malik kuma di ya kawo ruwayoyin guda biyu a cikin muwaɗa ya kawo idza qala al-imam ghayr al-maghdubi alaihim wala ad-dallin faqulu amin ya kuma kawo riwayar idza ammana al-imam fa aminu da haka liman zai faɗa za ku faɗa kuma kawai ba za ku faɗa bane sai shi ya fara sai ya fara a sai kuma ku ɗauka an gane ko shine kawai abin da ake so da aka yi ce wala dalin zai ce amin to lokacin da ya fara amin sai kuma ku shiga sai a tafi tare ina fata an gane da aka wancan cewa wala ya kulu hal imam sannan da kuma ina ganin dai a cikin akadari in ban manta ba akwai inda aka ce za a yi amin din a asirce a boye to shi ma sun yi izina da kila ruwayar shu'ba ita kuma mun ji ruwayar shu'ba akwai kurakurai a ciki wanda mun faɗa da haka shi ma ana ɗaga murya ana jan madda karka manta babu shadda babu min din nan zaka ji wasu amin wannan min din kuskure zaka yi takfifi ne babu shadda sannan zaka ja ba zaka ce amin ba amin haka zaka ce sannan zaka daga murya kuma akwai falala cikin cewa amin din nan domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innahu yanda al'amarin yake man wafaqa ta aminuhu duk wanda amin dinsa ta dace ta aminal mala'ikati da amin ɗin mala'iku gufira lahu ma ta ƙaddama min zambi an gafarta masa abin da ya gabata na daga zunubansa ina fata gani ƙara abu isa abu isa tirmidhi yake cewa hadithun hadithu abi huraira hadithun hasanun sayyun hadithi ne muttafaqun alai an gane ko suka ce muwafaqar da ake so ka yi fil ƙauli wa zaman khilafan liman ƙwala fil ikhlasi wal khushu kamar yadda ibn hibban wai daidai da ake so ka yi da mala'iku ba a maganar da kuma ba a faɗin da kuma lokacin faɗin ba wai za ka yi daidai da su ne a ikhlasi da khushu'i wajen faɗatta kaga wannan kuma wannan shine ra'ayin ibn hibban wai fa inna man wafaqa ta'aminahu wanda ta'aminuhu kai wanda amin dinsa ta daidai da ta mala'iku da khushu'i da kuma mai ikhlasi to gufira lahu ma taqaddama min dhanbi malamai suka ce a muwafaqa kawai da ake so kai shine fil qawli waz zaman kada sai an gama can kuma kai ka ce amin ihu bayan hari kenan an gane ko kawai ka shiga cikin wannan tawagar ayi da kai ka ce amin din kuma ya zama lokacin da ake cewa amin din liman ke fada kai ma lokacin kake fada abinda ake bukata kenan babu ma jaa fi saktatayn fi sala babun da yazo kai fi saktatayn fi sala yin shiru a wurare guda biyu a cikin sallah ka dan yi shiru ka dan sannan a wasu wurare guda biyu wasu suka ce wuraren sun kai guda uku akwai du'a'ul istifta bayan kai kabbara harama kaga zaka dan shiru kafin ka fara karatu wasu suka ce bayan ka gama karatun Fatiha zaka yi shiru kafin ka shiga sura wannan akwai wayannan kuma su zai kawo mana anan to akwai kuma wanda suke ganin bayan kai karatun sura zaka dan yi shiru kafin ka tafi ruku an gane ko قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر ذلك عمران بن حسين وقال حفظنا سكتة فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة فكتب أبي أن حفظ سمرة قال سعيد فقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة ثم قال بعد ذلك وإذا قرأ ولا الضالين قال وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد حتى يتراد يتراد إليه نفسه قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون للإمام أن يسكت بعد ما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابنا an gane ko abu isa tirmidhi ke ce haddasa abu musa abu musa muhammad ibn musanna ya zantar da mu wannan hadithi yake cewa kala haddasa abdul a'la abdul a'la ya zantar da mu an sa'id daga sa'id an qatada daga qatada anil hasan daga hasanul basri kenan an gane ko hasanul basri kana yursilu kathiran wa yudallis hasanul basari yana yawan irsali kuma yana yin tadilisi an samura daga samura ƙala ya ce saktatani hafistuhuma an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce shiru a wurare guda biyu na kiyaye su daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa'ankara zalika imran ibn husayn imran dan husayn sai yayi inkarin wannan magana ta samura waƙala ya ce a'a hafizna saktatan guri ɗaya da annabi yake yin shiru nan maka kiyaye fakatabna ila ubayy bin ka'abin to tunda ni na ce guri biyu shi ya ce guri ɗaya sai muka rubuta tambaya zuwa ga ubayy bin ka'ab bil madinati yana madina fakataba ubayy ubayy sai ya rubuto amsar tambaya an hafiza samura yace a'a samura shi ma ya kiyaye ya haddace sakta guda biyu ce qala sa'id sa'id yake cewa fa qulna li qatada sai muka tambayi qatada ma hatani saktatani to wa'annan saktu guda biyu waɗanne ne qal sai ce idza dakhala fi salatihi na farko idan ya shiga cikin sallah kaga du'aul istiftah kenan ko zai dan yi shiru wa idza faraga min al-qira'a yace sannan kuma in ya gama karatu ثم قال بعد ذلك bayan haka sai ce wa idza qara'a waladdallin idan ya karanta waladdallin kafin ya shiga sura ne sai kuma ya danyi shiru haka qala wa kana yu'jibuhu idza faraga min alqira'a da haka ya kasance abun yana kayatar da shi in ya gama karatu an yaskuta ya danyi shiru hatta ya taradda ilaihi nafsu hannun fashinsa ya dawo wannan hadisin sun ce hadisi ne da'ifi imam abu dawud ya ruwaito shi قال وفي الباب عن ابي هريره a cikin wannan babi an samu hadisi daga abi huraira wanda imam al-bukhari imam muslim imam abu dawud imam an-nasa'i ibn majah duk sun fitar da wannan riwayar ta abi huraira qala abu isa abu isa tirmidhi yace hadithu samura hadithun hasan yace hadithin samura din nan hadisi ne wanda yake wato hadisi ne wanda yake hasan wa huwa qawlu ghairu wahidin min ahli al-ilmi kuma wannan shine ra'ayi ko kaulin da yawa daga cikin malamai mabota ilimi yastahibbuna lil imam suna ganin ya kamata yana da kyau ga liman an yaskuta yayi shuru ba'da ma yabtatihu sala bayan ya bude sallah da kabbara harama wa ba'da al-faragi min al-qira'a ya kuma dan yi shuru bayan ya gama karatu wa bihi yaqulu ahmad wannan shine ra'ayin imam ahmad wa ishaq da ishaq wa ashabuna qala shaukani al-imam shaukani yake cewa imam tirmidhi ya hassana wannan hadisi ya ce hadithin samura hadithi ne wanda yake sahihi kuma imam abu isa tirmidhi ya inganta hadithin samura a wurare ba guda ɗaya ba wurare a cikin wannan jami'a nasa ya inganta hadithin samura daga ciki akwai hadithin naha an bai'il haiwani bil haiwani nasi'a wannan hadithin samura ne sannan akwai hadithin jarud dari a haƙo bidaril jar an gane ko wannan shi ma hadithin yana cikin hadithan da imam abu isa tirmidhi ya kawo ainihin wato ya hassana su a cikin wannan jami'u nasa akwai kuma hadithin la tula'inu bi la'natillah la tula'inu bi la'natillah wannan duk hadithai ne na samura da haka shi hadithan samura imam abu isa tirmidhi yana hassana su an gane ko da kuma hadithin salatul wusta salatul asr shi ma hadithin samura ne da aka fakana hadhal hadith wannan hadithin sai zamanto shi ma yana daga cikin wanda yake ya inganta a wajen imam abu isa tirmidhi sannan addara kutsini ya ce dukkan ainihin wato wannan hadisin maruwaitansa kulluhum fiqat da haka kaga kenan shi a wajen abu isa tirmidhi wannan hadisin ya hassara shi ya inganta a wajensa da haka kenan hadisin yana magana akan guraren sakatu guda biyu ne bayan an yi kabbara harama kafin a fara karatu za a yi sakatu bayan an gama karatu ko dai ka ce kafin a karanta kafin a shiga sura an gama fatiha za a yi sakatu wasu kuma suka ce a bayan an yi karatun fatiha an yi sura kafin a tafi ruku'u za a yi sakatu har sai numfashin mutum ya dawo mafhum babu ma ja a fi wad'il yamini ala shimali fi sala babun qabalu kenan babun dora hannun dama akan hannun hagu a sallah قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه قال وفي الباب عن وائل بن هجر وقطيف بن الحارث وابن عباس وابن مسعود وسهل ابن سعد قال أبو عيسى حديث هلب حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم واسم هلب يزيد ابن قنافة الطائي أبو عيسى الترمذي كتشوا حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد يا زنتد بوانا حديث دقا شكمتي حدثنا أبو الأهوس abul ahawaz ya zantar da mu daga simak ibn harb shi kuma daga kabisa ibn hul at-ta'i al-kufi an abihi daga babansa kale ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ummuna ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yi mana limanci yana jan musalla fa ya'khudhu shimalahu bi yamini yakan rike hannunsa na hagu da na dama an gane ku ya kama hannunsa na hagu da hannunsa na dama ƙabudu kenan ko ƙabudu ko wadu'u akwai wadu'u ɗorawa akwai ƙabudu kamawa an gane ko duk wanda kai akwai riwaya da ce magana akan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake sallah an gane to inda sabanin yake wannan ba a yi sabani ba game da haka sallar annabi yake yana ɗora hannun dama akan na hagu ar-rasbu ala sa'id kamar yadda shek nasiru jinil albani a cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min takbiri ila taslimi ka annaka taraha ya kawo dukan wannan bayanan game da abin nan to inda sabanin yake in ka dora haka a kirji ko a ina wasu suka ce a kirji wasu suka ce saman cibiya wasu suka ce kasan cibiya an bayyana to amma dai inda mas'alar ɗora hannu a kan ƙirji ko kuma ɗora hannu na dama a kan hagu wannan dama akwai shi inda saɓanin yake shi ne in an yi haka a ina za a ɗora ala wa fil babi an wa'il bin hujir hadithin wa'il bin hujir imam muslim da ibn khuzaima sun ruwaito hadithin wa'il bin hujir wa gudayib ibn al-haris shi kuma ibn abdulbar ya kawo wata riwayarsa wa ibn abbas wa ibn mas'ud wa sahal ibn sa'adin wa'annan dukkaninsu sun ruwaito hadithin da yake maganar rike hannu na dama a ɗora shi ko a rike na hagu da shi a cikin sallah da haka annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake sallarsa babu ainihin wato sadalu a cikin sallar cikin ruwayoyin duk da zaka tattaro babu maganar sadalu duk da cewa wasu suna yin hujja da hadisin musiu salat sai su ce wai a ciki yayi ba ambaci kabalu ba ba ambaci rike hannu ba wannan duk masu cakuɗa takardu ne karka saurare su na ba ta gani yawa mutum shi kansa imam malik game da sadalu da aka abin nan kila na ga lokaci an ce yayi amma insha Allah kila sati mai zuwa zamu dan kakkawo maganganun da shi kansa imam malik da ake jingina don ka koma cikin muwaddansa shi ma kabalin ya tabbatar da yi maganar sadalu ka koma hadisan babukan din da ya kawo maganar cewa yana daga cikin wato abinda ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba sunnar annabawa ce gaba daya rike hannun dama akan na hagu a sallah sunnar annabawa ce babu wani annabi dan sadalu da ba ta gane babu wanda ya saki hannunsa a sallah kaf annabawan Allah sun rike hannunsu ne a sallah an gane ko saboda wacce ruwaya imam malik ya kawo ta cikin abubuwan da suka yi hada wato suka hadu da sauran annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu taron annabawa ciki ya kawo abubuwa guda uku daga ciki ce muna ɗora hannunmu na dama na akan na hagu a cikin akan kirji a sallah an gane ko ala abu isa abu isa tirmidhi ce hadithu hulb hadithun hasan hadithun hulb hadithi ne hasan imam ibnu majah ya fitar da shi wal amalu ala hadha inda ahli ilmi malamai ma abota ilmi kuma suna aiki da wannan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wattabi'ina da tabi'ai wa man ba'dahum da waɗanda suka biyo bayan su ya rauna dukkaninsu suna ganin an ya za'ar rajulu yaminahu ala shimali mutum ya ɗora hannunsa na dama akan na hagunsa fis salati a cikin sallah wa ra'a ba'dhum sai dai wasu daga cikin malamai suna ganin an ya huma zai ɗora wa'annan hannayen ne fauka surra saman cibiya wa ra'a ba'dhum wasu kuma suna ganin an ya huma ya ɗora hannayen tata surra ƙarƙashin cibiya an gane ko duk akwai malaman da suka faɗa ka duk da cewa ƙauli mafi inganci shine a kirji za a dora ba a ƙasan cibiya ba ba saman cibiya ba imam abu isa tirmi zai cewa kullu zalika wasi'un indahum da haka duk waɗannan kaifiyoyin a wajen malamai babu rigima kowanne yana ya samu wata madogara sai dai madogara ta zama kila ba mai karfi ba ce an gane da wanda za ka ga ya tallabi ainihin ƙasan cibiya da wanda zai tallabi saman cibiya da wanda zai ɗora akan kirji amma dai maganar da malamai suka furin jayarwa shine dora hannun aina akan kirji wasu muhul yazid ibn qunafa shi kuma hul din nan sunansa yazid ibn qunafa ta'i lokaci yayi ko muna da lokaci an kara ma to sai mu tashi babu ma ja a fit takbiri inda ruku'i wasu sujud abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tiban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum